الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قام يوهدو قوة جماد الآخرة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبودي دري هدو دا أربعين دا دايا كما يو عشرين دا ترى قوة دايا ميلادية دبوبي دا قوم شا دبوبي دا عشرين وأن مجلسي نامو da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisha'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cin sirar sahabiya ta takwas a jerin sahabbai mata da ake mana siras na na zainabu bintu jahshin ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha muna cikin ayar da malam ya kawo wacce take bayani akan saukar da hukuncin hijabi wato kada ya kasance ana shiga gidan mata yadda aka ga dama da kuma yadda ƙa'ida ta ce idan musulmi zai yi magana da matar da ba tashi ba kuma ba muharramarsa ba to ya zai mun karanta wani yanki daga cikin ayar wacce ita ce aya ta hamsin da uku a cikin suratul ahzab Allah ya faɗa mana cewa ya ba mu umarni a lokacin musulman farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kan su shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan an musu izini ne da su shiga aka gayyace su domin su ci abinci abincin da ba kuma su suka je suna jiran a gama ba gayyata su aka yi domin aka gayyace su to su shiga in suka shiga suka ci suka gama ci to kar su zauna kuma su ci gaba da fira ana mana bayani akan cewa ta sanadiyar walimar na na Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha aka saukar da wannan aya mai albarka wacce take bayani akan hijabi to shine sai Allah ta'ala ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambayi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam mata'an wani abu na amfani fas'aluhunna min wara'i hijab to ku tambaye su ne alhali a tsakaninku da su akwai shamaki a tsakaninku da su akwai shamaki akwai shamaki tsakaninku da su shi yasa hatta matan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke karantarwa a tsakaninsu da almajiransu akwai shamaki na Aisha da kake jin ake cewa tana da makaranta to a tsakaninta da tabi'ai almajiranta akwai shamaki da ake sawa tana musu magana ne min wara istita ta bayan labule haka suke yi sannan na na ishe radiyallahu anha a cikin fahimtarta hatta aikin hajji mata na sa niqabi fahimtar na na ishe mata suna sa niqabi a aikin hajji idan suka haɗu da mazajen da ba muharramansu ba idan suka zo wajen mazajen da suke muharramansu sai su ɗage wanda a yau duniya ta daga abin nan tuta ta cewa sai ta yaƙi niƙabi hadda kasashen musulmai kasashen musulmai su suke ba da dama duk abin da ake ma musulunci a masu duk abin da ake ma musulunci a yau kasashen turai suke musulmai suke fara yi a shekaru in ban manta bojin kusan shekaru goma da suka wuce faransa ta yi doka akan cewa ba ta yadda mace ta sa hijabi ma ba niqabi ba hijabi kuma hijabin ma da take magana shine hijabin da ji abin nan jilbabi ko khimar kai ma yughatti ra's al-mar'ati wa nahraha abinda kawai zai rufe mu mace kai ya rufe mata wuya irin dan wannan lullubin da suke sawa dan karami to a faransa ta yi doka ba ta yadda duk wani waje na gwamnati a ga mace ta sa ba kuma aka mata ca to yanzu gashi kasar masar sun sa doka satin nan da ya wuce cewa makaranta azhar ba su yadda mata ko dalibai ko malamai su sa niqabi ba dama sun fara da cewa wai al'ada ne niqabi al'ada ne an-niqabu 'ada niqabi al'ada ne to daga nan yanzu sun sa doka ba a yadda wace mace ta je da niqabi ba ta shiga aji ko malama ce ita ko ma'aikaciya ko ɗaliba kaga haka ana na ana na a daidai lokacin da banna take ta yaduwa Allah shi kyauta to shine Allah ce idan sahabbai za su tambayi matan manzo da sama wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ne alhali a tsakaninku da su akwai shamaki da aka sa kada haka nan kawai mutum ya je ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama magana da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka sauran mata ma duka matar da ba muharraman mutum ba kuma sannan ba matar shi ba mata dama kala uku ne a duniya akwai ajnabiyat akwai muharramat akwai azzawjat azzawjat matanka al-ajnabiyat baka aure su ba amma zaka iya auren su a shari'a al-muharramat baka ba auren su har abada duk da at-tahrim ya kashi gida biyu kamar yadda muka sani akwai at-tahrim al-muwaqqat akwai at-tahrim al-mu'abbad at-tahrim al-muwaqqat wani dalili ne yasa amma idan dalilin ya kauto zai iya aurenta yana auren kanwarta to yanzu ta zama muharramarsa amma mai tahriman muwaqqatan haramci ne mai lokaci da da da da da kanwarta za ta rasu to yana da ikon ya aure ta ita yayan da kanwar zai sake ta to yana da ikon da zai iya auren yayan ka gani ko ka wannan tahrim muwaqqat amma tahrimul mu'abbad ba shi ba su ba shi ba auren mamarsa yarsa yar uwarsa wato yarsa ko kanwarsa gwaggwansa haka halarsa wato innarsa duka waɗannan haramun ne mutum ya aure su har abada ko to shi ne wannan sau da ka in za ku tambaye su wani abu ku tambaye su min wa hijab zalika atharu liqulubikum wannan shine yafi sawa zukatanku su zama masu tsarki ba wani wanda zai zai rantsa ya ce shi mai tsarki ne a zuciyar shi shedan ba zai iya wasa da zuciyarsa ba shi yasa a can ai matan maza su madan aka ba su ne aka ce fala takhba'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad marad malamai suka ce maradu shahwa kada mata idan za su rika magana su rika magana da siririyar murya ba ga mijinsu ba ba kuma muharraminsa ba fa ya tsuma allazi fi qalbihi maghadun sai wanda akwai ciwon sha'awa sai ya kwadayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma matar da ba matar shi ba kaga kullum musulunci yana da ka'ida ta saddu zari'a abinda zai kai zuwa ga saban Allah to sai a hana mutum yin sa to shine yafi tsarki yafi yafi sa zukatanku su zama masu tsarki wa qulubihinna da kuma zukatan su matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi baya halasta a gare ku ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar me ta hanyar shiga masa gida ku zauna alhali manzon su yana son ya shiga gidansa ku zauna masa a gida ko kuma ku rika zuwa ku cika mishi gida da niyyar a ba ku abinci a gidan manzon Allah sallama a baya ya ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahi minkum nan kuma sai ya ce me wa ba kana lakum an tu'zu rasulallahi bi muqtikum fi baitihi kar ku je ku zauna a gidan manzon Allah sama wa bi dukhulihim wa bi dukhulikum baitahu bi ghairi idni sannan kuma wa bi dukhulikum baitahu nazirina ina ta'ami duk wannan yana cikin iza'un nabi su cutar da manzo Allah su salama wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan sannan kuma baya halatta a gare ku ku auri matan manzo Allah sama har abada matan manzo Allah sallama ummahatul mu'minin ne uwayen mummune ne Allah ya zaban masa su su ne matansa a duniya kuma su ne matansa aljanna sadaka ba wani wanda zai aure su hadisi sahihi manzon sa mai ce duk matar da ta auri maza da yawa to za ta zama mijin za ta zama matar mijinta na ƙarshe ne wanda ta mutu a hannunsa in ya shiga aljanna in kuma bai shiga aljanna ba Allah zai canza mata wani mijin kun ga sai ce wala an tanki wa azwajahu min ba'dihi abadan har abada inna zalikum kana inda Allah azima lalle aikata wannan da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma auren matansa bayan ba shi nan kana aziman inda Allah babban abu ne a wajen Allah madaukakin sarki babban abu ne a wajen Allah madaukakin sarki to wannan aya an faɗa mana sanadiyar saukarta walima da manzalla sama yayi ta bikin na na Zainab radiyallahu anha ta sanadiyar ta aka saukar da wannan aya mai albarka sai ya zama daraja ce ga ita ummul mu'minin Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha shi malam ya kawo maganar ɗaya daga cikin malamai malamin tafsiri ko malamin adabi sai kutub wannan magana daga littafin fi zilalul qur'an take yace wal ayatu tadmanu adaban wannan ayar ta kunshi ladubba lam takun ta'rifu hal jahiliyyatu fi dukhulil buyuti larabawa a jahiliya ba su san su ba a game da shiga gidaje da duk gidan da mutum ya ga dama sai ya shiga kaga ashe jahiliya ce ta dawo mutum kawai duk gidan da ya ga dama sai ya shiga ba doka kawai saboda ana zaman layi kawai shi kenan kawai da mutum ya zo sai kutsa gida ya shige ba daidai ba ne wannan faƙad kanan nasu yadkhuluna albuyuta bila idnin min ashabiha mutane sun kasance a jahiliya suna shiga gidajen mutane ba tare da izinin su ba wa kana ba'dhum yadkhulu hina yara ta'aman dayan su ma kawai sai ya shige gida idan ya ga abinci yuqadu alaihi idan ya ga ana an an an dora shi akan wuta sai kawai da sai ya daidaita ya ga hayaki na tashi shikenan daidai lokacin sai kawai zai shigo gida ya zauna yajlisu fi intizari nabji hadha at-ta'am li ya'kula ya zauna ya rika jiran nunar wannan abincin saboda ya ci biduni da'awatin ila at-ta'ami alhali ba a gayyace shi ya ci abincin ba kawai sai ya zo ya shige sai ya daidaita ga daidai lokacin da hayaki ke tashi kawai sai ya zo sai ya shiga gidan ba tare da izinin mai gidan ba ya zo ya samu waje ya zauna yan shahararri zauna kenan shi kenan ya zauna ya jira sai an gama abinci ko da shi aka yi ko ba da shi aka yi ba shi ba ruwan shi wa kana ba'dhum yajlisu ba'da at-ta'am sannan kuma ɗayan su ya kasance bayan an gama cin abinci kuma sai ya zauna kaga cutarwa biyu سواء كان قد دعي إليه أو هجم عليه دون دعوته daidai ne an gayyace shi cin abincin nan ne ko ko a kawai hajama alaihi ya afka ma abincin ne ya afko cikin gidan ne ba tare da duna da'awatin ba tare da an gayyace shi ba wa ya akhudhu fil hadisi was samari sannan kuma kawai sai ya kama kai kama fira al hadis kawai kama labarai was samar ya ci gaba da fira in an ce asamar ka yi fira da daddare tare da wani an sha mana wannan bayanin in an ce asahar ka zauna ka ki bacci kai kadai kuma kai ne ba ka son kai baccin shine asahabu amma idan aka ce asamar to shine kai fira da wani kuma da daddare غير شائر بما يسببه هذا min iz'adin ba tare da yana jin abin da wannan zai iya haifarwa ba min iz'ajin na takurawa da kuma matsawa ga mai gida sai zai zauna ya kama kawai tafira kaga musulunci yana karantar da mu ne yana karantar da mu sanin ya kamata duk musulmi ana son ya zama ya san ya kamata idan fitrarsa salima ce idan fitrar mutum salima ce ba ta kima ba to ya kamata yana da lafiyayyar ɗabi'a to zama yana da sanin ya kamata me ya kamata in yi me bai kamata in yi ba kuma Allah madaukaki ya sa ma dan adam mai lafiyayyar fitira irin wannan a cikin kwakwalwar shi a cikin zuciyar shi yana da shi to a jahiliya su ba ruwansu da waɗannan waja'at hadhihi al-ayatu mala yace wannan aya ce ta zo tu'allimun nasa tana karantar da mutane Allah ya dukulu buyutan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi izni kar su shiga gidan manzon Allah sama a farko gidan manzon sama farko bi ghairi izni ba tare da izini ba sai aka fara da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza du'u ila at-ta'ami dakhalu amma idan aka gayyace su to shikenan su shiga ba komai فأما إذا لم يدعوا فلا يدخلون إذن بأغيتي سبتو قس الشقاء يرتكبون نضجه ويسنا داكو سنا جرن أبنشي نونا ثم إذا طعموا خرجوا سننكم إن غيت التاسو أكيما سكا جمتشي تو بهوشي ما يتشي باين شي زمان إيقون باين شي to zama tsegumi ne shine kuma wani ya ce wai wai sai kuma a wani aka ƙara aka ce kuma tashi rashin kunya to me mutum zai yi kaga nan bahaushe ya bada ya kwace bayan ci zama tsegumi kuma wai ka tashi kuma rashin kunya ne to me za ka yi a hausar me ake nufi yayi malamin rana ko ba haka ake cewa ba to me za mutum zai yi ya zama ya zama wanda ya ce ma shi in kika shiga kinsa ko in kuma kika tsaya in kika fita kinsa ko in kika shiga kinsa ko in kika fita kuma kinsa ko an ce al-imam Abu Hanifa a zamanin sa wata mata mijinta ya ce mata in ta sake ta shiga gidan shi ko ta shiga wani gida ta sauko duk gidan da ta shiga ta sauko aka ce aka tambaya limam abu hanifa ya za a yi alimamu hanifa ya ce ta shiga masallaci aka ce me hujja sai ce Allah ce wa annal masaji da lillahi masallaci na Allah ne so daga ta shiga masallaci to zaka shine wannan ولم يبقوا بعد الطعام للثمر sannan kar su zauna a gidan manzala su sama bayan sun gama cin abinci kawai su tafira wal akhdh bi atraf al hadisi sannan kar su kama kawai labarai a kamo wancan a kamo wancan kashi idan suka gama ci su tashi sun gama ci su tashi su tafi shi kaga wannan ladabi ne mai girma na sanin ya kamata shi dama ladabi ga baki ɗaya a musulunci abin da yake karantar da mutum shine yake karantar da mutum ya zama ya san ya kamata duk abin da zai ya kamata ya yi shi ne a ce ya kamata yi duk abin da mutum zai yi to a ce ta wane ya yi shi yadda ya aka yi shi ne wannan Allah shi taimake mu wallahu alam